إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
uwa masu kallon mu da saurare barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bon fere a yau muna juma'a sha bakwai ga wata na bakwai hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1443 yayi daidai da sha takwas ga wata na biyu miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2022 yan uwa idan ban manta ba satuttuka suka gabata malam ya karantar da mu a ta'thir wa ta'athur mun ga kashi na ɗaya na biyu na uku har na shida to yau insha Allah ta'ala za mu tashi kashi na bakwai a ta'thir wa ta'athur wa alaqatuhu bil masadir wal wasa'il wal ahdaf muna tare da babban malamin mu Sheikh Abdul Malik Hamis almajirin mallam daga nan birnin Yamai almajiri dai akar makala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa na cikin ƙasa da na wajen ƙasa da kuma waɗanda muke aiki tare da su a cikin wannan gidan rediyo da tv na bonfere masu kula da ka- kayan aiki na'am duka muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikonsa da falalarsa da ganin damar sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan bagire wanda muka saba gabatar da karatu daga karfe tara zuwa goma ran juma'a a cikin watanni guda wato bakwai kenan zuwa takwas wanda muke gabatar da karatu a shekara ko ba haka ba Na'am.
duk da yake shekara ta fara zuwa gilli-gillin karshe ina ganin abin da ya muna saura a yanzu bai wuce mako sati biyu ina gani ko haka To, eh, kamar yadda muka sani yadda Malam Isa Alaramma Isa ya gabatar da wato maudu'i da unwanin sa shine za a yi bayani kan at-ta'thir wa wa- at-ta'thir wa at-ta'athur wa alaqatuhu bil masadiri wal wasa'il wal ahdaf.
na'am Maudu'i ne wanda mun ɗauko shi kuma maudu'i ne wanda ya ɗan yi tsawo. To a yau kuma muke son da izinin Allah mu karkare wannan maudu'i don mu yi maudu'in mu na ƙarshe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda tana yiwa ya ɗauki kamar sati biyu insha Allah ta'ala.
na'am muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu nan amin Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya amin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoma mu da mu da ku gaba daya amin to maudu'in mu wanda muka ɗauko na at-ta'thir wa at-ta'af- at-ta'thir wa at-ta'athur mun yi bayanin kalma ta at-ta'thir wa at-ta'athur da larabci da asalinta wanda abu ne wanda ba sai mun yawaita ba na'am kuma mun ru- abin ga influence da yaren english ko influence en français da yaren faransanci eh, sur quelque chose ko par quelque chose on something ko by something ko kuma eh, sur quelqu'un ou bien par quelqu'un by someone ou bien on on someone wannan abu ne wanda ba sai mun yawaita ba tun da yan uwa sun saurare shi to yau maudu'in mu za- kamar yadda za mu kasa shi za mu tattauno alaƙar wannan maudu'i da alƙur'ani tun da mun fara da alƙur'ani sai lokaci mun halinsa Na'am.
mu taɓo alaƙar wannan maudu'i da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na'am.
mu taɓo eh, alaƙar wannan maudu'i da ilimi na shari'a ilimin fiqhu Na'am.
sannan kuma mu taɓo alaƙar wannan maudu'i da yaren larabci Na'am.
sannan kuma mu taɓo alaƙar wannan maudu'i da wato kira zuwa ga Allah shine ad-da'watu ila Allah ta'ala Na'am.
wannan su ne nuqat guda biyar duk da ke shi na farkon an dan taba shi satin da ya gabata Na'am.
Dora- dorawa ne zamu yi da izinin Allah Na'am.
ko mu ce dosanawa ba kowa san dosanawa ba amma dai zamu dora ko mu ce zamu dan dosana Na'am.
to alaƙa wannan maudu'i na at-ta'thir wa at-ta'assur bil Qur'an al-Karim Na'am.
alaƙa sa da al-Qur'ani mai girma mun faɗa shi al-Qur'ani yana da sunaye guda biyar waɗanda mun kawo su ana kiransa al-Qur'an muna kiransa al-Kitab ana kiransa al-Dhikr ana kiransa al-Furqan ana kiransa at-Tanzil mun faɗa kuma Qur'ani yana da sifofi masu yawa sifofinsa waɗanda suka zo cikin al-Qur'ani waɗanda Allah ya faɗa ko cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suna da yawa sannan kuma akwai sifofinsu waɗanda istinbatinsu ake yi Na'am.
ma'ana wani lokaci za a yi istinbatinsu ta fuskar hankali ba tare da sun zo cikin nassi ba amma mun ka ce min babil ikhbar ta fuskar ba da labari Na'am.
kamar yanzu an ka ce alqur'ani mu'jiza ne duk cikin qur'ani babu inda Allah ce qur'ani mu'jiz ne Na'am.
amma za a kalli waɗansu kalmomi da waɗansu ma'anoni waɗanda za su nuna alƙur'anin mu'jiza ne Na'am.
sai zama to ba da labari ake yi, amma ba a samu alƙur'ani wannan suna don maganar Allah ce kuma wato baiwa a samu Allah suna sunayen Allah da sufin Allah tauqifiyya ne mun fahimci wannan Na'am.
to kuma akwai waɗanda istinbatin su aka yi ba ta fuskar sifa suka zo cikin alƙur'ani ba ko kuma wato eh, za a iya fahimtar wani abu ƙarƙashin wannan sifakin da ta zo cikin alƙur'ani shine muka fara ba da misali da kalmar da ta zo cikin alƙur'ani mai girma a cikin suratul zukhruf inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun shi alqur'ani la dhikrun laka ɗaukaka ne gare ka wali ƙaumika da kuma al'ummarka wa saufa tus'alun kuma za a tambaye ku wannan Na'am.
to sai muka ce nan abinda za mu fahimta an gane ko ɗaukaka ɗaukaka me yasa ma aka sanya mai suna ɗaukaka nan a zikar maimakon a ce ambato saboda idan mutum ya samu ɗaukaka ana ambatonsa Haka.
ina fata an- ko da ko da mutum koya mutu ina fata ana fahimta ta kuma ambato mai kyau dan wani na cewa to ai in mutum ya mutu ko shi ma ana ambaton shi amma ba ambato mai kyau ba ka san akwai wanda duk abin da za a faɗa shi ya kokarin ya samu abin da zai iya cewa ciki to kenan anan sai ya zamanto daga cikin dalilan da suka sa Allah ya sabkar da alkur'ani dan ya zamanto ɗaukaka sanadiyar ɗaukaka ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da al'ummarsa kenan litashrifihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa litashrifi ummatihi anzala alqur'an anzalallahu alqur'an saboda ya samu ɗaukaka domin da ba da alƙur'anin ba da ba zai samu ɗaukakar ba wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alqur'an wa in kunta min qablihi lamina alghafilin ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى دوت تسندي القرآن يسمى دوكاكا الأمة سما تسندي القرآن تسمى دوكاكا دون دابا وتا الأمة بتي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كذلك أرسلناك في أمة وتا الأمة الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ashe da ba dan da- wato da alkur'ani ba da shi bai samu wannan daukakar ba ashe sai zamanto alkur'ani shine mai darkakarwa Na'am.
abinda za mu fahimta kenan shi yasa yazo cikin hadisi na Nafi' bin Abdul Harith wanda na cikin sahih Muslim sayyidina Umar bin Al-Khattab da ya hadu da wato shi shi wannan eh, ya kasance yana bashi matsayi kamar wani gwamna a Makka a jihar Makka to sai suka haɗu shi da sayyidina Umar a wani wuri da ake kira Usfan sai sayyidina Umar bin Al-Khattab ya tambaye shi man ista'malta ala ahli al-wadi Na'am.
wane ne ka ɗauka ka sanya shi shugaba akan mutanen wadi sai ya ce mai eh, ibn abza ya ce wa mani ibn abza wane ne ibn abza sai ina umar yana mamaki ya za ka ɗauko mutum ka sai ya ce mishi maula min mawalina maula ne an ce maula eh, kalma ce da tana ɗaukar ma'anoni daban-daban amma wa- mut- mutumin da kama an ka yantar da shi bawa yana iya zamantowa maula sannan kuma maula wani lokaci tana nufin wanda ya yantas shi yasa malaman fiqh in za su bambanta sai su ce maulal a'la da maulal asfal To.
sannan al maula mutumin da ya bar kabila sai koma cikin wata kabila ya damfalu da su ana fata ana fahimta ta a lokacin jahiliya Na'am.
zaka iske mutum yayi fada da kabilarsa sai ya baro ta ya koma cikin wata kabila ya zama to kamar ciki in an yake su zai tafi yayi yaki idan kuma an kama su hari zai abin ga zai yaki kuma idan aka samu abin rabo za a raba tare da shi na'am to sai na umar sai mamakin wannan maula din ya zai a ce mutumin da bawa ne an yantar da shi ko misali a ce ya zo ne cikin wata kabila ya zauna ba wani mutum ba a doka sai ya ce masa na umar innahu qari'un li kitabillah Allahu akbar.
wannan mutumin nan makarancin alqur'ani da wanda wannan lokaci an ce makaranci ba ta tsaya kawai ga alaramma ba Na'am.
a'a alaramma ne kuma ya san ma'anar alqur'ani kuma yana karantar da shi ko ko ya iya karantar da shi na'am wa wa innahu alimun bil fara'id kuma mutum ne wanda ya san ilmul fara'id an ce ilmul fara'id ilimin rabon gado an gane ko to wanda ake kiran shi ilmul mawarith ko ilmul fara'id ma'ana dai ilimi ne wanda na rabon gado wanda ke nuna maka ba wai kawai karanta alqur'ani da ya iya ba sai sayyidina umar yake cewa amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad qala lalle manzonku nan ba yana nufin ba manzon shi bane dan yana Na'am.
magana ne Haka.
an fahimta ka wani musamman yan shi a su to kai kajiya ya ce manzon su a'a wani lokacin sai ka ce babana ba wai dan kai kadai ya haifa ba saboda kana magana ne kan kanka ina fata an fahimta na'am yace inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin Na'am.
Allah yana daukakawa ta sanadiyyar wannan littafi waɗansu mutane kuma yana wayar da waɗansu mutane ƙasa gashi mutum ne wanda ana ganin ba kowa ba amma ta sanadiyyar alqur'ani ya daukaka na'am to a nan istinbatin da zamu yi sai mu gane alkur'ani shi ke ɗaukaka mutane ba mutane suke ɗaukaka alkur'ani ba gaskiya kenan hidima za ka yi ma alkur'ani sai Allah ya ɗaukaka ka amma ba kai za ka iya ɗaukaka daga alkur'ani ba don alkur'ani maganar Allah ce to shi kuma maganar Allah sifa ce ta Allah in ka ce ka ɗaukaka ƙur'ani kamar ka ɗaukaka Allah ne shi ko Allah babu wanda ya sai ɗaukaka shi don shi saban komai yake kuma ɗaukaka Allah ba ta da alaƙa da wani wata halitta ina fata ana fahimta ta ma'ana duk wanda ka gani da girma akwai waɗanda asanadiyya wannan girman nashi amma banda Allah idan ka ga mutum ya zan shugaban kasa akwai wanda suka taimaka mishi idan ka ga mutum ya zan masu mai kuɗi akwai wanda suka taimaka mai kuma ana ci gaba da taimaka mai Na'am.
dan yanzu shugaban kasa in bai da masu tsaro mulki shi ba zai tabbata ba mai kuɗi idan bai da wanda ke aiki a kamfaninsa ko karkashinsa arzikinsa ba zai ci gaba ba Gaskiya.
kenan duk wani abu da ka gani akwai wanda ya taimaka ma mutum ya zaɓa to Allah shi bai da wannan shi yasa in ka diba cikin tafsirin at-tahrir wa tanwir na Sheikh Muhammad Tahir ibn Ashur wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi alimul ghaibi wa shahadati al-kabir al-muta'al al-muta'al an gane ku wanda adda ɗaukaka to ta'ala wanda da kanshi na ya ɗaukaka ba wai wasu sun ka taimaka mishi ba kadiba ya yi bayani mai kyau a ƙarƙashin wannan aya shi yasa yana da kyau mu fahimci irin waɗannan su shi Na'am.
manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya isa ɗaukakar da darajar shi domin Allah ya ce wa rafa'na laka zikrak Allah ne ya ɗaukakar da ambaton shi me kana iya yi ma wato hadisan shi hidima an gane ko ta kowace fuska sai ka samu ɗaukaka shi yasa da Allah ya ce wa rafa'na laka dhikrak malamai suke cewa malaman hadisi suna da nasibi cikin wannan aya domin in sun yi ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khid- khidma ko hidima da Hausa Na'am.
Allah zai ɗaukaka su sannan kuma waɗanda suke bid'a suke kyamar sunna kuma inna shani aka huwal abtar su ma za su samu nasibi na wannan komawa baya ina fata ana fahimta ta duk da yake ba mu cewa kafirai amma dai yadda mu- wanda ya ma hadisi hidima cikin musulmi zai samu ɗaukaka haka wanda yake kyamar hadisai ko yake yakar su zai samu wato nashi kaskanci ya koma kasa Na'am.
Allah kai bunin tsari Amin, amin.
ina fata an fince ni da nan kuma za mu gane cewa haka kuma addinin musulunci ina fata ana fahimta ta addinin musulunci Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ah, ala ad-din kulli Na'am.
ina fata an fahimce ni to masu hadda alqur'ani sai su yi hattara saboda wannan aya kusan guda uku take akwai guda cikin suratul tauba akwai guda cikin suratul saffi akwai guda cikin suratul fathi to wani wanda karshen ta bai haddace alqur'ani ba in yaji an karanta ta aya sai ya ce alran ma yayi kuskure karshe bai sani ba ayoyin mutashabihatul alfaz ne ina fata ana fahimta ta tunda Allah subhanahu wataala eh, ya faɗa eh, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrikun akwai cikin suratul tauba akwai shi kuma cikin suratul saf ina fata an fahimci ni walau karihal mushrikun a cikin suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran minal ahbari war ruhban akwai shi cikin suratul saf walau karihal mushrikun ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim akwai shi cikin suratul fath huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida liyuzhirahu ala ad-din kulli dan Allah ya daukakar da addinin musulunci akan dukkan addinai ashe babu wanda ya isa ya ci shine yake daukaka addinin musulunci sai dai ka yi ma addinin musulunci hidima Allah ya daukaka ka gurgurun irin da kai ma musulunci hidima ina fata ana fahimta ta da kyau domin mi domin Allah ne ce zai daukaka addinin musulunci to kai mi zaka yi ko da ka bar addinin musulunci musulunci bai tsayawa وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن كنت يكون بعد بايا قبائل الله ذي كاو وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد النبي موسى ce in kun kafirci mutanen duniya gaba ɗaya da kowa da kowa Allah ya wadatu wadatacce na kuma ya ce zai kawo ɗansu kenan ashe ba wanda ya isa ya ci shine zai ɗaukar da addinin musulunci a'a za anta khadim li kitabillahi ta'ala yarfa'uka Allah anta khadim li sunnati nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'uka Allah yarfa'uka Allah biha anta khadim lil islam yarfa'uka Allah bil islam shi yasa akwai maqula mashhura ta sayyidina Umar da suke cewa ya ce nahnu kunna qauman azilla fa a'azzana Allah bil islam mu mutane da ba kowa ba da larabawa a duniya ba fawa bane yaren su ma ba komai bane fa a'azzana Allah bil Islam sai Allah ya daukakar da mu ta fuskar addinin musulunci ashe addinin nasa suka samu daukaka fa ma mabtaghaina al izzata bi ghairihi adallana Allah idan muka je zamu dimi daukaka ta wata fuska wadda ba ta alqur'ani ba ba ta sunna ba ba ta addinin musulunci ba ta wata hanya wadda shaytan yayi wahayi misali mutane sun ka dauke ta to azallana Allah Allah zai kaskantar da mu Allah kai mu tsayi to wannan abin da ya shafi kenan wannan sifa kenan la dhikrun laka wa liqawmika don ita kama wannan idan muka duba har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta alqur'ani wato littafi ne thaqila mai nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar da zance mai nauyi gare ka hadisi na ummul mu'minin Aisha a cikin babu badal wahyi tace ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzilu alaihi alwahyi fil yawm ash-shadid al-bard wa inna jabinahu la yatafassadu araqa nagar ana saukar mishi da wahayi cikin wato dare mai tsananin sanyi amma wato goshinsa an gane ko yana zubar da gumi ko mu ce zuha saboda tsananin nauyin alkur'ani to anan abin da kamata mu fahimta in an ce nauyin alkur'ani an gane ko ba wai yana nufin nauyin alkur'ani ba kur'ani abu ne mai wahala a'a ta fuskar sabkashi da ta fuskar kasancewa shi maganar Allah yana da nauyi amma kuma abu ne mai sauki idan an ka tashi har da shi ko aka tashi yin wa'azi da shi walaƙad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir dan haka sai mun gane wani irin nauyi akai don kaka karanta da aya kace qur'ani na da nauyi a daina karatun alqur'ani mun fahimci wannan dake ko to wannan kenan to bayan wannan nauyin alqur'ani wannan yake nuna muna wannan zai nuna muna zuciyar dan adam zuciyar dan adam abinda take dauka ba karamin abu bane yanzu da mutum da duniya wahi nauyi
duniya duniya ta yi ɗan adam nauyi ko ka yarda da magana haka take isa ba shakka ko to Allah ya ce inna arafna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan to sama da kasai da duwatsu an ce su dauki amana ta Qur'ani ko mu ce ta risala mu al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce su dauka sun ji tsoro sun kasa amma da adam ya dauka to ka gani wato abinda an dauki da kai kuma a ce ka shi nauyi kaga alqur'ani kenan to sannan da dan adam da dutsi wai fi karfi dutsi ya fi karfi ko to amma kuma Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun kaji qur'ani ya saka mai da qur'ani tsagewa zai dutsi nake son cewa to shi ko dan adam gaba ɗaya zuciya shi zai alqur'anin gaba ɗaya wani na karfi na bar ma wasu saurare su bamu su bamu Hausa alran mai isa yawo to abinda ake fitarwa cikin waɗannan sifatikin bakar kowanne daga cikin sifofin alkur'ani in za a yi bincike a kanta bincike ne mai yawa to sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sifantar da alkur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi kuma ya kira shi muhaiminan alayhi alkur'ani yana gaskatar da abinda an gane ko yake gaban shi na littattafai ashe Allah ya saukar da alkur'ani ne dan ya gaskatar da waɗannan littattafan ba dan mi ba ba dan ya ƙaryatar da su ba Na'am.
wa muhaiminan alaihi kuma yana mai tsaro asalin haimana shine domine ya zama to ka samu iko akan abu amma yana nufin mai tsaro domin mai tsaro kamar ya samu iko akan abu to nan abin da ya kamata mu gane wasu na iya cewa to ai misali an ce qur'ani na gaskatar da attaura da injila ko ba haka ba to ai ya kamata a ɗauki attaura da injila a yi aiki da su sai mu ce musu a'a abinda a cikin attaura da injila na gaskiya qur'ani ya gaskatar da shi Na'am.
ƙaryace ƙaryacen da aka sa waɗanda ba gaskiya ba qur'ani ya bayyana su Na'am.
inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun Na'am.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الله.
kaga yana musu bayanin mafi yawanci abin da suke sabani wagga aya kuma ta karshe wato ya ku ahli kitabin manzon mu ya zo yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuke sabani akan sa kira ka qur'ani mai tsaro na to ashe wannan zai nuna cewa ba wai duk abin da a- akwai cikin littattafan su gaskiya bane don ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i ko yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i ina fata ana fahimta ta Na'am.
Wa- eh, maganganu ne kadiba cikin at-ta'bir al-qur'ani kaga balaga da tassa an kace amma wadihi wani lokaci an kace min ba'di mawadihi tunda cikin suratul ma'ida an ce amma wadihi na farko min ba'di mawadihi na biyu ko ba haka ba amma wadihi kuma a cikin suratul nisa ita ba ta da min ba'di mawadihi Na'am.
akwai balaga ta alqur'ani a wannan wuri kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samarra'i to anan dan kan wani ya zo mu da shubuhar cewa to ai ya kamata a bi kristanci don wasu suna kawo shubuhar cewa ai waɗanda sun kabi annabi isa an ce su ne za su samun jagoranci har duniya ta tashi su ne akan gaskiya kuma sun kace qur'ani ya faɗi wannan don mi suka hujjar shi Allah ya ce idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama kaga Allah ya ce ma annabi Isa zan sanya waɗanda suka bi ka saman kafirai har zuwa ranar tashi alkiyama sun kace to ai sun bi shi ina fata an fahimce To.
ni ila yawmil qiyamati har zuwa kiyama sun ce to kun gani qur'ani ma ya shaida da kiristanci gaskiya ne kaga kana nan sake da baki sai a kewayo maka a'a menene amsar da za a basu su waɗanda lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana busu bi shi ba busu bi annabi isa ba dan ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ina muku bushara da annabi da zai zo bayana sunansa ahmad busu bi shi ba ka gani kenan su busu bi annabi isa ba tun da ba su biya tun ba su bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba shi yasa hadithin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani ba yahudi da banasari ya ji ya ji ni ma'ana da awata ta kai mai bai bi ni ba makomashi ita ce wutar jahannama na fata ana fahimta ta sabanin masu cewa kiristoci ma za su shiga aljanna tun da ba su ke ga addinin Allah.
to ai an ce annabi isa ce in annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam su bi shi ba su bi shi ba to me suke so kaga babu zancen wannan magana dan saboda musulmi su farga da irin yadda ake kawo wasu din su shi gumuni Na'am.
akwai maganganu da dama karshen wannan aya akwai aqida ta mu'tazila wanda babu lokacin da zamu tsaya mu tattauna wajen indi mu tawfika wa rafi'uka ilayya amma cikin karatukan da muke gabatarwa a cikin tafsirin suratu ali imran da karatun da muke yi a sunna tv eks muna wajen jam aljam'u bayna dusus na taɓa wannan qadiya a gurguje to kaga musaddiqan lima bayna yadayhi bayan wannan bari mu dauki sifa wato daga cikin sifofi ko ta zamanto sifa ta karshe saboda kada eh, lokaci ya muna halinsa tun da lokacin Na'am.
eh, ba yawa ne gare shi sosai ba ko ba haka ba Haka.
wa innahu kitabun aziz Allah ce alqur'ani littafi ne aziz mabuwayi wagga kalima ana iya bincike akan ta sai tashin kiyama mabuwayi da aziz gina ta aziz mabuwayin littafi na'am duk waɗanda kahiran makka ko mu ce kafiran makka sun yi ƙoƙarin su bice hasken alƙur'ani su yaƙi alƙur'ani ƙur'ani ya rinjaye shi kafirran zamanin sayyidina abubakar sun yi ƙoƙarin su bice hasken alƙur'ani ko ta fuskar lafazin shi da ma'anar shi ko su yaƙi al'ummar shi su rinjaye ta gaba ɗaya sun kasa na sayyidina umar haka na sayyidina zamanin sayyidina uthman haka na zamanin sayyidina aliyu haka radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin zamanin daular umawiyya kafirai sun ji sun kasa zamanin daular abbasiyya zamanin daular andalusiyya zamanin daular usmaniyya turkiyya zamanin daular usmaniyya as-sokotiyya ta shehu usman bin har yanzu kafirai suna kokarin su rinjayi alqur'ani ya buwaya wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wa ya tsare shi Allah subhanahu wa ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ashe ba mutane ne suke kare qur'ani ba ba malamai ne suke kare qur'ani ba don da at- littattafan ga- da suka gabata an ce malaman su su kiyaye su ai ina fata ana fahimta ta inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah an ce su kiyaye littafin Allah amma sai sun ka kiya dan busu yi ba yana daga cikin tafsirul qur'an bil qur'an in an ka bada labarin wani abu ka ka bincika ka gani ya tabbata ko bai tabbata ba in an bada umurni shin ka gani an aikata ko ba aikata ba in an bada hani ka gani shin an hanu ko ba hanu ba ko ko an yi sabanin sa in an yi addu'a shin an karba ko ba a karba ba tafsirul qur'an bil qur'an wal alaqa bainahuma to Allah ya ce su tsari Allah ya ba da labarin ba su sani ba wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila ba su tsare ba sannan zurriyarsu da ta zo bayan su ba ta tsare ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi kaga su ma wato kuma ce zuriyar su da ta zo bayan su ba ta kiyaye ba kaga tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan to anan abin da nake son in ce shine cewa mabuwayi ne duk waɗanda sun kai kokarin su yi mu'arad da qur'ani sun kasa kenan Allah ya ce to shi ko qur'ani ita ce shari'a ta karshe ba yadda za a yi a turo wani annabi bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a sabkar da wani littafi kenan idan aka bari aka canza qur'ani to mi za a samu za a samu matsala domin gaskiya za ta bace mutane su samu hujja gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ce to yanzu ta kai ƙarshe inna nahnu musu Allah mu mun kasabkar da azzikr alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu ne za mu tsare shi akwai istinbatat balaghiyya na qawaidul balaghiyya sun fi guda goma ta'kidi a wannan wurin ko kusan guda goma waɗanda babu lokacin da za mu kawo su amma mu za mu tsare shi inji Allah ashe duk wanda yake har da alkur'ani ba shi ne ke tsare da alkur'ani ba a'a Allah ya sanya shi ya samu sanadiyya ne shi zamanto ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah zai tsare Qur'ani amma ko ba da kuma Allah ce shi zai tsare Qur'ani Allah zai tsare lafuzan shi ba a iya canza su kuma Allah zai tsare ma'anar shi akwai malamai na Allah waɗanda za su fito da ma'ana ta gaskiya ko da an yi dubara ina fata ana fahimta ta shi yasa Allah kira shi likitabun aziz da qur'ani Allah ya bar shi ga hannun malamai irin yadda an ka bar at-taura ga hannun malaman yahudawa da yanzu kudin kamiya sun sa an yi kwana da qur'ani sai ai kwana da qur'ani isa tun da buhun shinkafa bila ina eh buhun inda buhun shinkafa ga hitowa ba ai hudin gaskiya inda salar ka hitowa ba ai hudin gaskiya inda abin nan mutane da dama suna da matsaloli kaga dole na mutum shi kwana da wata aya kaga shikenan qur'ani sai shi tashi aiki sai Allah ya ce to shi zai tsare qur'ani shi yasa kake ganin ana ta yi wa qur'anin ne na ƙarya tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam su musailama sun yi yahudawa suna yi yanzu ma an 2006 america ta hiddo qur'ani sunan shi furqanul haqq an 2006 shi nan cikin majallatul tawasul ta ƙasar libya mai so ya ta yi diba gani ina shiki babu an sa shi saman internet ya bace yanzu kuma sun kirkiro musallasul abin nan ko musallasul tauhid ne wani littafi qur'ani sabo da an ka bugu shi nan ana rabawa ƙasar koyota da ƙasashen larabawa an gane ko musallafa wai daga aqida ta at-taslis a ce Allah uku na salasa kuma kaje wai littafi qur'ani na amma musallaf an ka samai qur'ani na amma ina ina shiki ya bace duk ana tayi ana tayi wa innahu lakitabun aziz kuma na alramumi za su gane qur'ani buwayayye na ƙarya ka kai komi ilimin ka komi har da ka komi zaman ka gwani gangaram ala ramma ram ram ram ram ram ram ram ram so miliyar ko fiye da haka to dole wata rana sai ka kuskure cikin alkur'ani don in ka ce karin jaye qur'ani karin jaye wa karin jaye Allah to Allah aka rin jaya a ƙarya na arama wallahi sai kai kuskure don haka karama ka yarda kana kuskure ka gyara eh wannan shine amma zama alkhairi gare ka to isa waɗanda su ne sifofi daga cikinsu kuma za mu gane Allah ya saukar da alkur'ani don ya buwayi duniya kenan Allah ya saukar da alkur'ani don ya gaskatar da littafin da suke gabane shi da dai sauran istinbatin da mutum zai iya yi a cikin alkur'ani to wannan sai mu bar shi alaqatuhu bit ta'sir wa ta'assur nan ne yanzu mawdu'in mu shine idan mun tasirantu da alkur'ani waɗanda sifofin da sunayen shi duka za mu yi aiki da su kitabun ne littafi ne kenan Allah ya saukar da shi don a rubuta shi in mun rubuta shi za mu karanta shi tunda ƙur'ani ne sannan kuma furqanun ne da shi Allah ya sabkar don a bambance tsakanin gaskiya da ƙarya mu aiki da shi mu tasirin mu nuna ma duniya ƙarya su ina fata an fahimce ni tanzil sabkakke na wato Allah ya sabkar da shi don a sabkar da shi a zuwa gare mu mai aiki da shi shi sa aka sabkar da shi ina fata ana fahimta ta azzikru wato abin tunatarwa ne kuma da shi ake tunatarwa ashe Allah ya sabkar da alqur'ani don ayi wa'azi da shi ta'alilat kin duka zamu fahimta musaddiqan ashe an an sabkar da shi don mu yi da'awa mu nuna ga inda ƙarya take cikin littattafan da suka gabata ga inda gaskiya take don shi ya bayyana muna haka ina fata an fice ne azizun mabuwayi na Allah ya sabkar da shi don ya nuna buwayar alqur'ani kuma da buwaya al'umman musulmi wadda ta yi aiki da shi sai ta buwaye kowa a duniya lokacin da musulmi suka yi aiki da alkur'ani suka bi shi sau da kafa sun buwaye duniya lokacin da suka ja da baya gashi nan yanzu sun zama to gashi nan takansu takansu ta suke yi ina fata ana fahimta ta ta nan zaka istinbatin masaid da dama da waɗanda suka yi kokarin su yi suka cikin qur'ani da waɗanda suka yi kokarin su yi za- sabon qur'ani da wane ne da wane ne buhuth ne waɗanda suke kasira ina fata an fahimta to sai mu zo abu na biyu al- eh, at-ta'thir wa at-ta'assur wa alaqatuhu bil hadith sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ina sunna ta fito sannan kuma wace hanya za a bi an ka bi sunna ta zo gare mu sannan kuma menene burin sunna tunda was almasadir kenan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta samu ne da izinin Allah don Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkan maka da alqur'ani dan ka bayyana ma mutane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Muqaddimatu tafsir duk da yake wadansu sun ce ba shi ya samu littafin suna muqaddima ba amma dai yayi littafin ya bar shi sai aka sanya mishi suna kamar yadda Sibawayhi yayi littafi bai sanya mishi suna ba sai an ka samu suna al-kitabu a cikin ilimin nahwu ko ba haka ba to cikin wannan littafi yake cewa nan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim na abinda ake nufi a bayyana ma mutane alqur'ani shine a bayyana lafuzan sa a bayyana ma'anonin sa ma'ana a bayyana kalimomin alqur'ani a karanta shi kowa ya san shi ga kira'o'i nan guda goma mutawatirai sannan kuma a bayyana ma'anar shi ayi tafsirin alqur'ani to bayyana alqur'ani manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana alqur'ani ta fuskar bayani ya karanta shi an jiya kuma yayi aiki a aikace an gani ashe sallan nan da sahabbai suka gani ita ta aka ruwaito aka rubuta muna an ga yadda yayi sallah sai aka rubuta ta an ka ce ga yadda yayi sallah a aikace ashe ya bayyana alqur'ani a aikace abinda yagga ana yi bai hana ba an turo shi ne don ya hana banna ba zai ga banna ana yi ba ya batta kenan ya nuna wannan abinda qur'ani ya yarda da shi kenan ashe wato ita sunna ba wani abu ne sabu wanda an ka kawo ba to kaga kenan an samu masdar sunna Allah na ya umarni da ita ina fata an fahimce ni abu na biyu wasila wasilar da manzo ya isar da sunna guda uku ne ko dai ta fuskar magana yayi bayani ko ta fuskar aiki yayi aiki ko ta fuskar yaga ana abu bai hana ba kenan waɗanda abubuwa guda uku ta fuskar su ne wasila ahdaf manzo ya zo ne dan ya ja mu daga wato hanyar wuta ya kawo mu su ga hanyar aljanna shine aikin sa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كاغا ويعلمهم الكتاب أشي دليل دا أكا تورو شدن يتكرنت دا متاني للتف- للتافي شيني القرآن ويعل- ويزكيهم يسألك كيسو يسألك كيسو كيسو دا قداود أساسا ودا أكي يسألكي أكا وانكان جنبا Na'am.
sannan ya tsarkake zukatansu daga shirka da kafirci da fasikanci da zalunci da munafinci da hasada da keta da girman kai duka za a tsarkake su a tsaha a taskiyar hissiya wa taskiyar ma'anawiyya ina fata an fahimce ni ka gane ko wa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu ya gargantar da su alhikma wanda sun ce alhikma hikma ta aza al'amura a wurin su eh, ko kuma alhikma shine wato sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan akwai dalilai masu yawa cikin alqur'ani da suke nuna akwai sunna wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kaga wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith an ce manzo yana halattawa at-tayyibat abubuwa daɗaɗa masu tsarki waɗanda ba su ɗauke da guba ba su cutarwa wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu abin da yake mummuna wanda bai da kyau ina fata an fahimce ni. to mummunan nan ina fata an fahimce an ce shi yake halattawa ko haramtawa alhali ko halattawa da haramtawa aikin wani aikin Allah ne qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun gaskiya ka gani na'am Allah ne yake umarni amma da yake manzo da umarnin Allah yake yi sai an ka ce shi ne yake yi wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in ji annabi Isa don in halatta muku shi ke halattawa a'a da izinin Allah subhanahu wataala yake nufi idan baka fahimci wannan baka ka samu matsala Allah ya kyauta Amin.
to shi ko yanzu misali dalibin ilimi masdar shi qur'ani an san daga wajen Allah yake an ka kama manzo sallallahu alaihi wa sallam daga sahabbai har ya kawo gare mu Na'am.
wasilar da ya kawo an hardace shi an karantar da mutane ko kuma an rubuta shi wasu sun karanta sun hardace ko ba ta haka ba burin da ake so a yi aiki da shi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba da izini cikin qur'ani ta tabbata manzo shi zai bayanin alqur'ani sahabbai suka ga waɗansu abubuwa da ya aikata wasu an ka rubuta waɗansu kuma aka ruwaito da baki har lokacin rubutu yayi na'am ana ta ana ta ana rawaito hadisi shine an wane an wane an wane an wane shi ma qur'anin nan an- daga Allah ne zuwa ga lauhil mahfuz zuwa ga jibril zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga sahaba zuwa ga tabi'ina zuwa ga tabi'in tabi'ina har zuwa ya kawo gare mu an an din nan akwai ta cikin qur'ani to haka cikin hadisai an an an an an har ya kawo gare mu an gane ko kenan ahda kuskure ne kenan har masu son su karyata hadisi da sauran kuskure ne babba domin in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai isa shi bayanin Qur'ani ba to wa isa shi bayanin Qur'ani wanda an ka sauka ma Qur'ani ba da fassarar da ya ba to ai an dauko baran barama babba mai girma Mm, gaskiya.
Allah ya sauka amin amin alhadaf shine ai aiki da sunna dan a gane alqur'ani kadiba cikin usulut tafsir na ustazu doktor kabir yunus a cikin babu sunna alakat dan alqur'ani za ga ya kawo da littattafan usulut tafsir waɗanda suka yi bayanin wannan za su kawo irin yadda sunna take bayyana alqur'ani ahwaluha ko ta zo ta yi eh, wato taqyidin mutlaq ko ta yi ta'kidi ko ta zo da istiqlalin wani abu wanda dama an bashi izinin yayi bayanin abin da bai saba manasi ba in abin ya saba manasi zaka iske ijtihadin shi an sabkar da aya an ce a'a abu kaza da ya ijtihadi Allah ya jinye shi Na'am.
kenan barin al manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bada wata fatawa qur'ani bai sabka ba ya yarda da Allah ya yarda da wannan fatawa ina fata ana fahimta ta dan ka san abubuwa ne waɗanda waɗansu suna kawo shibohi akan su a ce a to ai cikin qur'ani babu kaza kuma lalle manzo ya yi bayani akan shi sai a ce a babu matsala Allah ne ya ce ya bashi izini ya yi bayani idan bai ijtihadin da ya yi bai dace da abin da qur'ani yake so ba Allah zai sabkar da ayoyi tunda Allah ya bar shi to abin Allah ya yarda da shi Allahu akbar.
ina fata an fahimci ni da ya yi ishtihadi na waɗansu mutane Allah ce afallahu anka lima azinta lahum hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin gaskiya ina fata an fahimci ni Na'am.
kaga dan da Allah bai da wannan ishtihadi ba ai ya nuna cewa bai yi ba Gaskiya.
wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri kaga an hana shi makafiri sallah Haka.
ina fata an fahimci ni an hana mashi neman musu gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allahu akbar.
ina fata an fahimci ni da ayoyi da suka nuna cewa istihadin da yayi a warware shi Na'am.
wanda nasi bai yarda da shi ba Na'am.
to wannan mas'ala ce ta usulul fiqh da sauran uh, abubuwa ba sai mun tsaya mun dauki lokaci akan ta ba sosai na'am to idan muka zo kenan yanzu ahdaf na sunna shine ayi aiki da ita don a gane alqur'ani to sai mu koma zuwa ga shi mai karatun idan mutum ya ce shi ya san qur'ani na farko wa ya karantar da shi na ɗai kenan na biyu wace hanya ka bi ta karanta aiki da alqur'ani karantar da shi da aiki da shi na uku shin qur'anin nan da ka karanta mi wani buri kake son ka cimma da shi duniya ko lahira idan mutum malami ne na hadisi shin waye karantar da kai hadisi wace hanya ka bi don karantar da hadisin da aiki da shi wani buri gare ka don karatun hadisi shin kana karanta alkur'ani ne don ka shahara don ka nuna kafi kowa don ka nuna kai wani abu ne ko ko ka ake ciki abin tambaya kenan sannan kuma ka yi karatun hadisi ne don ka ganar da mutane addini ko ko a don saboda dai kai ka zama to ka zan hadisi a zan ana jin tsoronka shi kaɗai na saka karatun hadisi don ka shahara ka zama to ka yi kowa babu wanda ka iya taka maka burki na'am tambaya ce na fata ana fahimta ta to kaga waɗanda abun dole ɗalibi ilimi zai nima me yasa ake karatun i- usulul tafsir dan a gane qur'ani da kyau me yasa ake karatun usulul hadith dan a gane qur'ani da kyau dan a gane hadisi da kyau to idan misali ya zama to kai karatun usulul hadith ne ko hadisi don dai kawai a ce kai kai muhaddis ne kafi kowa an yi asara kai karatun alqur'ani dan saboda a ce babban qari ina ko mufassir kafi kowa kai asara akwai matsala Na'am.
nukta ta uku isa mu je a gurguje saboda lokacin nan ba yawan da shi ba sai usulul fiqh abin da ya shafi fiqh da usul usulul fiqh manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce ke cewa fa rubban muballighin aw amin salih tana yiwa wanda za a kai ma labari an gane ko li yuballigh sha- eh, al- al- al-shahid al-ghaib a cikin eh, khutbat hijjatul wada riwayoyi ne daban-daban wanda bai zo ba wanda ya zo ya isar da sako ga wanda bai zo ba sai ya ce yana yiwa wanda an ka kai ma sako ya fahimta sakon da wanda mi
ga wanda yi yau da wanda ya shi na'am shi malamin qur'ani a tabbatar da qira'a ta tabbata qira'o'i guda goma malamin hadisi a tabbatar da hadisi ya tabbata malamin fiqhu sai in aya ta tabbata za a fitar da hukunci cikin ta sai in hadisi ya tabbata za a fitar da hukunci cikin shi to amma hadisin na iya tabbata mutum ya harda ce hadisin ya san ingancin shi amma bai gano wata hikima da a cikin sa ba na'am to kuma na aikin fiqhu ya taho ashe babu cin karo tsakanin fiqhu da hadisi da qur'ani Mm.
domin mi domin shi fiqhu fahimta ce kuma fahimtar na an yadda da ita domin ba lafuzan ɗaya ake su ba ana son fahimta Na'am.
shi yasa idan hadisi ya inganta wani zai zama to ya haddace hadisan amma wajen istinbatin hukunci Allah bai bashi ba wani kuma zai haddace hadisan kuma Allah ya bashi ilimin fiqhun ya hada guda biyu na'am baiwa ce ta Allah ga wanda ya so ina fata an fahimce ni Haka.
to wannan kenan me yasa zaka karatun fiqhu dan saboda ka karanta usulul fiqhi ka zaman to ka kware wajen iya mai da raddi ka iya wajen kwana da ayoyi ko kuma yasa kake karatun shi ka zan ka iya munazara har ka hada shi da ilmul kalam da ilmul falsafa da ilmul jadal irin yadda in shi suke yi dukkan cacikunku na shari'a ko kuma kai yasa kake karatun shi fiqihu me yasa kake karatun shi dan mutane su gane addini komi saboda shi fiqihu wato shin kana son ka gane abin da malaman fiqihu sun ka ce sannan ka sai ka nemo dalili ko ko dai son ka kai gane abin da malaman fiqihu sun ka ce kai zaman ka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wata magana mai muhimmanci da yake cewa aqwalul fuqaha yustadallu laha wala yustadallu biha maganan malaman fiqihu yustadallu wato laha ana neman mata dalili amma wala yustadallu biha amma ba a kafa hujja da ita kenan yanzu in ni karanta fiqhu ni gane littafin fiqhu to ba an kai karshe ba fa in nemo ma wannan fahimtar ta wannan malami dalili domin ita magana shi ba dalili ta ba yana iya kuskure to sai zaman to mafi yawancin mutane kokarin da suka so iya fassara littafin fiqhu su gane abin da mai fiqhu ya ce sauran dalilai kuma su yi kwancin su kaga an samu matsala ina fata an fahimce ni shi yasa ingantaccen fahimta ta fiqhu tare da dalilai saboda wani lokacin za a samu mazhabobi guda hudu sun yi sabani ana sun ka kawo dalili wani lokacin zahiriya ma su kawo nasu ra'ayi to sai ka aiki da usulul fiqh gane wani gane wani gane wani miye dalilin wani miye dalilin wani dalilan su sun tabbata wanda dalilan shi ba su tabbata ba babu ma- babu ma magana shi amma wanda duk inda dalilai sun tabbata to wanne ne dilala ta fi rinjayar da nashi shikenan shi ne abin da ake so a sani ina fata ana fahimta ta don haka wannan shine dalili ka karanta fiqh don saboda eh, mutane su gane addini ka karantar da su addini ba tare da sai kayi ba ba kere ba ba sai tare da sai kayi nuna kafi mutane ba koko don saboda wani girman kai Allah kai muna tsari Amin, amin.
a gurguje Isa sai mutai zo alaqatu bit ta'thir wat ta'assur daga ina fiqh ya samu asali daga Qur'ani وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين دون سغاني الدين نان با فقه وان غدي با عقيده ما تاشي كتي دون فهمت الدين عقيده ita ce farko amma da kuma fahimta shari'a domin an ka fahimci aqida ba ai sallah ba kuma ai akwai sauran aiki Gaskiya.
amma a gane aqida kuma a gane fiqh ma'ana a gane yadda za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala Na'am.
ashe Allah ya faɗi wannan li yatafaqahu fi dini da aqidar da kuma wato wancan fiqh- ilimin fiqh da suke cewa ilimin huru'a inji malaman mu ka gane ko huru'a furu'a ne sai sun ka ce huru'a to em, fiqhu ya samu asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba muballighin aw amin sami'a kaga ya nuna cewa akwai mutumin da za a kai mishi sako nashi amma sai ya fahimce shi fiye da wanda ya zo da shi kaga ya tabbatar da akwai fiqhu ina fata ana fahimta ta to sannan ko menene ahdaf dan mutane su gane ibada su bauta ma Allah subhanahu wataala ba don ayi rigima ba ko a cakule ma mutane da safi Na'am.
wanda shine dalilin da yasa ake yin wannan to sai mu je zuwa ga shi fiƙihu tun da ƙur'ani ya tabbatar da shi hadisai sun tabbatar da shi hanyoyin da an ka bi an ka karantar da mu fiƙihu malamai da dama tun daga sahabbai har zuwa ga yau suna ijtihadi har zuwa ga yau littattafan da aka yi kan mazhabobi da fahimtar yadda za a yi abota ma Allah suna da yawa kaga bincike ne mai yawa menene burin ka na na karatu me yasa an ka zo da fiqhun dan mutane su gane addini kai me yasa kake karantar da mutane fiqhun dan a gane addini ko ko dan saboda wani burin ka na duniya akwai alamar tambaya kai ka sani zaka bada amsa gaban Allah subhanahu wataala abu na gaba na na hudu na kusan na karshe sai al-lugha Na'am.
lughatul arabiyya yaren larabci daga ina yare ya samu lar- eh, asali duk yaren duniya daga wajen Allah ya samu asali ko da mun ce lugha dukkan ta asalinta wato babu kiyasi cikin ta ko ko malaman fiqh sun wasu usulul fiqh sun ce akwai kiyasi Allah ya bada adam sanin wasu fahimta wasu kalmomi daga nan sai yayi kiyasi magana ce mai tsawo amma bamu da lokaci kanta mai so ya diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da kuma babi na al-lughat a cikin wato ilmin usulul fiqh da fa'idar da za a samu in an dauke ta kiyasiya kan cewa dan adam yana iya kiyasi kenan yana iya kirkiro wata kalma da kansa kuma ya bata ma'ana ko ko a'a asalinta tauqifiyya ce Allah ya sabkar da ita haka bai dace dan adam ya ba wata kalma wata ma'ana ba wadda ba haka ba akwai bayani mai yawa amma dai Allah ce wa allama adama al-asma'a kullaha Allah shi sanar da annabi adam sunayen abubuwa gaba daya in mun ce duka abubuwa gaba daya wasu sun ce waɗanda suke da niyyar amfani da su wasu sun ce a'a dukkan abin da al'umma su za ta amfana da shi an gane ko wato amu ne waɗansu suna ɗaukar shi amu ne wanda ya shafi komi waɗansu kuma sun ɗauki shi amu ne maksus ba lokacin mu da ba amma dai duk inda ka samu lugha Allah ya sanar da kai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah.
Allah ya fitar da ku daga cikin cikakken mahaifinku ba ku san komai ba kenan ko Allah ya sanar da kai wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba to yanzu lugan nan mu ɗauko yaren larabci Na'am.
na farko mun ce asalin shi eh, daga wajen Allah ne larabawa Allah ya ba su larabcin Na'am.
bayan kuma musulunci ya yadu ina fata an fahimce ni sannan suka zo suka zo a- eh, suka fantsama a duniya mutane suka koyi larabci wasu dan saboda neman tuwo wasu dan saboda su gane addini su bauta ma Allah subhanahu wataala Na'am.
har zuwa larabci ya kawo gare mu akwai riwaya ga larabci shina daga cikin khasa'is an gane ko na larabci yare ne wanda yana da riwaya in an ka ɗauko kalima akwai yadda za a yi a koma sai an iske inda larabawa sun ka faɗi ta shi yasa hafiz ibrahim ko ibrahim al-hafiz sha'irun nil yake cewa yana magana da yaren larabci larabawa sun guji larabci sun rika wadansu yarurruka ba laifi bane ku koyi wani yare amma ku rike naku na asali to larabci sai mai da shi kamar dan adam abinda ake kira at-tajsid kamar a juyar da abu ya koma kamar halitta tunda larabci magana ce ba a ganin sa amma sai mai da larabci lokal arabiya mace tana magana tace ayahjuruni qaumi afallahu anhumu ila lughatin lam tattasil bi ruwati yanzu al'umma ta za su kaurace mini zuwa ga wasu wani yare na yaren turawa ko wanda ba shi ba lam tattasil bi ruwati wanda ba ta da riwaya yaren da hakan gara aka ta gugunto shi an ka hada shi sabanin yaren da an ka koma shi na da riwaya gaskiya to kaga yaren larabci kenan to amma yaren larabci yana da muhimmanci amma wasila ne ba gaya ba Mm.
wasila ne ba gaya ba ma'ana wasila ce hanya ce ta mu gane addini No.
mu yi karatun shi don mu tsare addini amma ba mu ɗauke shi shine ba kawai ka karanta larabci ka iya nahawu da sarfo da balaga ka zama da baka iya sallah ba halaka ta hawa halaka ta ka zama to ka iya yaren larabci amma baka iya addini ba na'am a yaren larabcin ka koyo shi manya man- duk mafi yawancin waɗanda suka yi ma yaren larabci hidima don me suka yi masa hidima na saboda addinin musulunci Gaskiya.
addinin musulunci ne yazo ya- in ba da qur'ani ba da larabcin yanzu ba a san inda yake ba don waɗanda sun ka sun ka suka larabcin sun guje shi al'umman musulmi kuma suna da rauni amma mi asali da alqur'ani da an- annan bai bace ba shi yasa yaren larabci ya tsaya cak ta hanyar da larabci luga ce kaumiyya daga baya ta koma luga alamiyya diniya dan da laraba ɗaya ka magana da shi da an ka umarce su je su yi da'awa mutane sun ka shiga musulunci don su gane qur'ani suka koyi larabcin sai koma luga alamiyya na'am kuma ya koma luga diniya shi yasa mafi yawancin yanzu abubuwa na musulmi duk da larabci yake faɗa hakimi asalin shi ba hausa na ba alhakimu ne na'am alkali alkazi ne Na'am.
sardauna sayardauna ne duk abubuwa da dama Na'am.
barrad ya ce barradi tukunya shayi ai barrad ne ake ce mata da larabci abubuwa da dama suna nan sun ka shiga ciki ko lissafin mu yawanci Eh, da lissafi 20 30 40 50 60 70 ko ba haka ba Na'am.
metin mi'atain da anka ce metin ha Allah ya saka ka da sauransu ala ayyati hal wannan shi yaren larabci yana da muhimmanci amma kan mu dauke shi gaya mu dauke shi wasila na'am to nuktan mu ta karshe tun da lokaci ya fara yi muna halinsa saboda eh, abin da zamu zo nukta ta ad-da'watu ila Allah na'am وعلاقتها بالتأثير والتأثر كاغا آه، التأثير والتأثر zama tasirin tuni da wato ilimin fiqihu mu yi karatunsa da kyau waye karantar da kai fiqihu wace hanya ka bi wajen karantar da fiqihu da aiki da shi menene burin ka na karatun fiqihu larabci kafin ka ce ka iya larabci waye karantar da kai larabci wace hanya ka bi wajen karatun larabcin da kuma karantar da larabcin sannan kuma miye burin ka na koyon larabcin duniya kaka bi da ko ko lahira kake so ka gane addinin ka in wani abu ya zo bayan wannan ana maraba da shi domin wani zai koyi larabcin ne kawai shi dan saboda bin bukatarsa Allah kai wani tsari to ta duniya Eh, sai mu zo zuwa ga rukutan mu ta karshe ad-da'watu ila Allah duka waɗanda abubuwa guda biyar da na faɗa tunda mun zo ad-da'watu ila Allah da alqur'ani na'am ko ba haka ba na'am da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fiqhu na'am da shi da usulul fiqh da qur'ani da usulul qur'ani da usulul tafsir ko ba haka ba Na'am.
usulul tafsir da fi- hadisi usulul hadith ko mustalahul hadith da hadisi da fiqh da usulul fiqh da kuma lugha da usulul lugha ko ba haka ba Na'am.
da kuma ad-da'watu ila Allah suna da nukta guda hudu na farko tsakanin waɗannan abubuwa at-takamul ne shi yaren larabci hanya ne na a gane alqur'ani da hadisi da fiqh da usulul fiqh da usulul tafsir da usulul hadith to amma ba shine gaya ba shi kuma hadisin da alkur'anin da fiqhu suna buƙatar abubuwa guda hudu jere na farko at-ta'allum aje a koya na biyu at-ta'lim a karantas fardu kifaya ne ba wajibi ne akan kowa ba na uku ad-da'wa a kira zuwa ga aiki da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da aiki da shari'a na'am na hudu as-sabru ayi hankuri to dole sai ka yi hankuri duk abin da ka karanta duniya sai an ɓace ka gaskiya ko ba haka ba kuma sai ka yi hankuri wajen karantarwa sai ka yi hankuri wajen da'awa gaskiya waɗanda nuktoci guda hudu kowa ya su gaba Na'am.
sai nukta mu ta karshe ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ko zamu yi kasata wato abin nan at-ta'allum ka koyi da'awa at-ta'lim in mun ce ka koyi da'awa ba yake ismu da'awa ba a wata jami'a a ita da'awa ka koye ta cikin littattafai kuma ga malamai da kuma waƙi Na'am.
an gane ko ba dole ba sai wanda ya kulliyatu da'awa Na'am.
at-ta'lim ka karantas نعم ka karantar da mutane addini Na'am.
al at-ta'lim sai al ad-da'wa kai kira zuwa ga addinin musulunci sai as-sabr kai hakuri Na'am.
sai mu zo zuwa ga ad-da'watu ila Allah mu dauki aya guda cikin suratul eh, suratu Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin qul ka ce da su hadhihi sabili wannan hanya ta ce sun ka ce as-sabilu yudhakkar wa yu'annas domin ya ce qul hadhihi sabili amma a cikin suratul a'raf ya ce wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila bai ce la yattakhidhuha ba a cikin larabci akwai kalmomin da a haka نعم ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ad'u fi'ili mudari'i ne asalin shi ad'u in ji malaman zauri yaf'uluna ma'ana ina kira yau da gobe jibi da gata da awa babu lokacin da za ta kariya sai ka koma ga Allah ba a retret Na'am.
aikin gwamnati na aka retret amma aikin Allah ba a retret ta yi na za a yi sai illa masha Allah Allah ya samu mutu akan da'awa da ikhlasi da mutaba'ata sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam آمين ad'u ina kira ila Allahi zuwa ga Allah to ana akwai nukta biyu nukta ta farko shine al-hadfu nukta nukta ta biyu al-mafahimu ad'u ina kira ila Allah zuwa ga Allah to ai ba ana nufin a ta sama bako- ta sama ta bakwai ba can saman sama sama inda Allah subhanahu wataala a'a ad'u sai ka kaddara al-munasib ko ka ce ad'u ila sabilillah ina kira zuwa ga hanyar Allah ko ka ce ad'u ila dinillah ina kira zuwa ga addinin Allah ko abin da ya kama da haka duk kalmar da za ta dace na fata an fahimce ni na ɗai kenan na biyu da ya ce ad'u ina kira ila Allah zuwa ga Allah la ila zatihi baya kira zuwa ga zatinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kira mutane zuwa ga zatinsa ba ya kira mutane ne zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala نعم shi yasa har abin da ya shafi ransa idan ƙur'ani ya faɗa ko da bai so zai faɗa الله أكبر kaga yayi ijtihadi ya ba wadansu izini Allah ce a'a kaga da kanshi yake kira sai ce a'a kadin hudi in tuna maka na asiri sai ya faɗa afa Allahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al kadibin yayi sakin prisoner na yaki ribabbin yaki Allah ce wannan ijtihadin a bar shi ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim yayi ijtihadi na yi maudansu addu'a kafin aya ta sabka an ka sha'ana wannan ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yayi kira ya wato yayi ijtihadi akan sallah ga munafiki Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ahada sannan yayi eh, ijtihadi ko ko Allah ya umurce shi da wani abu baya so amma Allah ce sai an yi kuma ya bayyana Na'am.
wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam tace da akwai abin da manzo zai koyo da wangana tunda abu na wanda ya shahi shi kai tsaye abu na bai so shi Allah ya kawo aya dole ya hudi cikin sallah iya an ka iya ina fata an fice ni ai iya matan shi sun so wani abu dan adam yana da karkata zuwa ga mace ko ba haka nan bane amma Allah ya ce a a bari ka ji ga sakon mu ka hada musu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntun da turidin alhayata duniya wa zinata hafata alaina ubatti kunna wa usarrihkunna sarahan jamila dole ya fada
نعم abu yana faruwa a gidan shi baya so yan to abokanansa ne waɗanda suka taimaka mishi wajen addini Allah ce hwadi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhan lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq wannan abin da kuka yi na cutar da annabi Allah ce shi ko Allah baya ji kuma yi muku bayanin gaskiya shi kenan da shi bai son haka amma aya ta sabka Na'am.
to ya bai yi dole sai ya faɗa Gaskiya.
kaga bai don haka ya bai kira mutane ba zuwa ga kanshi نعم na ɗai kenan na biyu bai kira mutane ba zuwa ga family din shi a'a ya kira mu- bai kira mutane zuwa ga family din shi ba saboda ya tsero ta ya faɗa musu sakon Allah wa anzir ashirataka alaqrabina ka gargade yan uwanka mafi kusa an shafe wa anzir ashirataka alaqrabina azaballah الله أكبر kaga kiran su ya gaya musu abin da Allah ya ce Na'am.
bai ce a waɗanga yan family na ba bari in yi musu fabar cikin addini in bar sauran mutane Na'am.
Allah bai yarda da wannan ba sannan da ƴan uwanshi sun ka saba ma ɗaya daga cikin ƴan uwanshi saba ma addini Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tabba babban shi ne fa wan mahaifin shi Allah ce ka ce abu lahabin ya halaka ko hannayen abu lahabin abu lahabin sun halaka shi kanshi ya halaka ko ko abu lahabin ya ya halaka tunda ya dawo wani lokacin arfin dukkan dan adam zalika bima qaddamat aydikum wa tabba sannan kuma an yi mishi addu'a ta ya halaka kenan fassara ne guda biyu na'am kaga abu lahabin kenan abu lahab ba- eh, babban shi ne me yasa ya faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kira mutane ba zuwa ga bautar garin su bai kira mutane zuwa garin su makka da madina kuma nan ne garin su ba No.
a'a falya abudu rabba hadhal bait yace a bauta ma ubangijin wannan daki ubangijin wannan daki bai ce a zo a bauta ma makka ba No.
don saboda zuwan da aka yi makka dakin ne da Allah ya girmama wannan dakin aka zo ake bauta ma bai ce a je madina a girmama madina ba a'a Allah ne yace a ziyarci wannan an gane ko No.
masallacin nashi No.
sannan ya faɗa magana ta rike ta kare kenan bai ce a zo don a girmama garinsu ba inda yake in akwai nasiyun da ya tabbatar suwa a- a a tabbatar da wannan Na'am.
sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira zuwa ga wato launin shi ba na'am ya ce la fadla li arabiyyin ala ajamiyin illa bi taqwa wala ala ajamiyin li arabiyyin illa bi taqwa baki bai fi fari ba sai da tsoron Allah wanga tun cikin khutbat hijjatul wada aya cikin suratul hujurat ta zo kuma ta bayyana wannan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Allahu
sannan da ya je makka khutba da ya yi musu ta fathi ya ce inna allaha qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya No.
Allah ya tafiyar da ubbiya jiji da kai na jahiliya Allah ya tafiyar da shi babu wanda yake wani yan uwansa na yake gaya ma wannan kaga bai kira mutane zuwa gami ba zuwa ga bautar yaren larabci don jin larabci ba sharadi ne na shiga aljanna ba No.
akwai mutane da ba su jin larabci sun bauta ma Allah kuma aljanna sun shiga Allahu kuma cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wa sallam amma larabcin hanya ce ta a gane alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ayi da'awa na'am sannan kuma bai kira mutane ba an gane ko zuwa ga bauta ma launin shi na'am ina fata an fahimce ni launi domin fari da baki a ba ruwan Allah da kasancewa ka baki ko ja ko wani abu don ba kai kasan Allah shi ya kama Na'am.
wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Gaskiya.
sannan baki a nan duniya in an ka tashi kiyama yana iya zamantowa baki fari a nan duniya yana iya zama fari a lahira Na'am.
baki a lahira a duniya yana iya zamantowa fari a duniya Na'am.
fari a duniya na idan mutuwa baki a lahira Allah ce yau mata biyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'azaba bima kuntum takfurun Na'am.
kaga ranar da wasu fuskofi- fuskoki za su yi fari wasu yi baki akwai bayani na balaga na allaf wan nashr ko at-tayy wan nashr babu lokaci amma nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna lahira abinda zai sa huskan mutum ta yi fari Na'am.
shine ya kasance yana da imani na'am kenan ko baki kake a duniya ko hori kake in ka tayi kiyama in ka yi imani fari za ka zama No.
in kana baki a nan duniya ko kana fari in ka kafirce can in ka tashi baki kirin za ka tashi Allah.
babu wani alaƙar launi jikin da kaka takama da shi da an saka cikin kabari rukucewa na za ka yi wannan warin da jikin naka duka bai da wani amfani cikin kabari shi yasa hariri ya ce hunakal jismu mamdud litasta akila hudud jiki an shimfiɗa shi can cikin kabari don tsutsa ta ci shi annabawa ne Allah ya haramta hadisi na abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-abiya anbiya sai kai takhsisin shi sannan kuma da bayan Allah na gari waɗanda Allah baya son kasa ta ci su ba za ta ci su ba Allahu akbar kenan bai kira mutane zuwa ga garinsu ba bai kira mutane zuwa ga launinsu ba bai launinsa ba bai kira mutane zuwa ga wani abu ya kira su ne zuwa ga imani ad'u ila Allah bai kira zuwa ga family kin shi ba da alqur'ani ba maganar Allah bace yan uwa ku yi muna hakuri mas'ala ce ta karshe waɗanda suke ganin kamar alqur'ani akwai son rai cikin sa akwai abin da ya shafi kabilarsa ya faɗa yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan Allah ne sabkar da wannan aya larabawan kauye da wasu da ce to ai larabawan kauye an kace ba larabawan birni ba to su ba laraba bane laraba larabawa ne to ai ai da bala ko da an ce na kauye na dai almuhimmu dai su larabawa ne to me yasa ya faɗi wannan aya ce ashaddu kufran wa nifaqan balle har wani ba yahudi ko wani wanda bai yi imani da qur'ani bai ce a'a ayar da ta shafi yahudawa a cire wanga shi ko yazo mai mulki na yace bai son ayar da ta shafi adalci a kawo ta shi ko mallami shi to mallami na yace bai son ayar da ta ce a faɗa ma mutane gaskiya a faɗe ta shi ko wanga eh, bai son a faɗi wanga aya saboda ta saba masa ran shi to idan an ka ce kowa a cire ayar da bai so kenan qur'ani sai shi koma wanga shi ciro wanga yace bai yarda ba wanga shi karshe kenan babu qur'ani kuma Allah ya zama to shi na da bin son ran mutane ba mutane da su ga abin da Allah yake so ba subhanallah shi yasa ayoyin da sun ka zargi yahudawa aikin suna aka faɗa ina fata ana fahimta ta gullat aidihim wa lu'inu bima qalu saboda abin da sun ka faɗa wa minal ladina qalu inna nasara magana su da aikin su Allah yake zance ba wai jinsin su ba to ina ganin lokaci yayi kuma ga nukta ta dan ki shigewa irin yadda ya kamata amma mu yi hakuri abin da ya saura kaɗan na sati mai zuwa zamu dan ƙara sawar ga nukta kin ta ad-da'watu ila Allah sannan mu shiga cikin maudu'in mu na al-haqa'iq wal musammayat bi idnillahi ta'ala in Allah ya kai mu da rai ya kaddara akwai rayuwa ya ba mu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah yan uwa malam bahaushe ce laifin daɗi karewa duk da dai nukutocin guda biyar ne dai malam ya yi ta ƙoƙarin a ga aga sun samu shiga dai amma Allah ya amfana da mu abin da malai karantar da mu amin amin Allah kuma ya saka da alkhairi amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه amin وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا amin وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة amin إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد آمين.
لله رب العالمين